إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأمور والأشياء بعضها على بعض فضل بعض النبيين بعضهم على بعض وهكذا فضل يوم الجمعة على سائر الأيام فيوم الجمعة أيها المسلمون خير يوم طلعت عليه الشمس فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج وفيه تيب وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي يوم الجمعة مسيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو قائم يصلي فيسأل الله فيها شيء إلا أعطاه إياه رواه مسلم أيها الناس وفي اليوم الجمعة أكمل لنا الدين وهو يوم عيد لنا معشر المسلمين وقد شرع لنا فيه شرائع وآكله صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مكلف ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التهاون بها وعن بن عمر رضي الله عنهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو على أعواد منبر لينتهين أقوام عن ورعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاونا بها طبع على قلبه رواه أبو داود والترمذي وماجه ويجب الغسل يوم الجمعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه ويستحب قبل الذهاب إلى الجمعة التزين بحسن الثياب ومس الطيب والسواك واجناب كل ما يتأذى به من رائحة ويستحب المشي إليها والتبكير لها والدنو من الإمام والخطبة شرط لصحة الجمعة أيها المسلمون ويخطب الإمام قائما خطبتين إلا لعذر ويبتدئ الإمام الخطبة بالحمد لله والثناء عليه ويفخم أمر الخطبة ويرفع صوته وعلى الإمام تقصير الخطبة وتطويل الصلاة والدعاء للمسلمين ويستحب للمسلمين أيها المسلمون الكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة سورة الكهف والدعاء الرجاء موافقة الساعة الإجابة اللهم إنا نسألك الهدى وتقى والأفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ‘yan musulmi mu abin ke tauna shine Allah maɗaukakin sarki a bisa tsarinsa da ya tsara rayuwa shine ya fifita wasu abubuwa da wasu halaye akan waɗansu Allah bai komai sun zama daidai da daidai ba don haka Allah maɗaukakin sarki a tsarinsa hatta annabawa ya sa waɗansu sun ma waɗansu don haka yau mu juma'a wato ranar juma'a tana daga cikin ranakun da ka samu wannan ta goma shi Allah ya fifita ta akan sauran ranaku a betuwar sauran ranaku shine ranar juma'a ta fi dukkan wata rana amma a wajen musulmi ranar juma'a ba ta daidai da sauran ranaku da ba na juma'a din ba don haka a wajen musulmi na ganin kima ta wannan rana sakamakon kimar da Allah da manzansa suka bata da haka a wajen musulmi juma'a ita ce amma a musulunci ba a ba ma yin kamar wanda ba musulmi kamar arna da yahudu waɗanda suka mai da ranakun da suke bauta Allah ta musamman su zama ranakun hutu baya halarsa ka ce ba za ka fita aiki ba ranar juma'a saboda ranar juma'a ce kamar yadda yahudu ba sa aiki ranar asabar nasara kuma ba sa aiki ranar lahadi da haka ba daidai bane ka ce kai ranar juma'a ba za ka fita aiki ba kaga ba extension kenan ballantana ka ce ranar lahadi ko asarwa ka bata aiki ba sai dai irin tirsa samu da aka yi a gwamnatin duniya da muka tsinci kanmu aka matsa mana wa mai hutu a ranakun da arna suke hutu wannan kuma dan ba yadda ka iya ne amma abin da kake da iko akai ko kai dan kasuwa ne ko shago gare ka ko ma'aikaci ne ko kana da wajen walda ne ba daidai bane ka ce wai ba za ka yi fita ranar asabar ko ranar lahadi ba wai da da'awar cewa wai in an je siyan kaya ma babu a wajen saboda arna suna shi to dan me ku musiba ku bude ranar shagunan da irin abin da suke sayarwa ba ku ringa siyan ranar asabar da ranar lahadin don haka ba daidai bane juma'a da kai kake da ita kai hutu ballantana hutun wasu arna da haka ya kuwa musulmi mu faɗaka mu gyara duk wata sana'a da wani ke wanda ba musulmi ba wanda in ya ga dama ya kulle musulmi za su tozarta yan uwa musulmi mu faɗaka mu zama masu hankali mu gyara kan wannan matsala din kano sun fara gyara akan abinsu kuma zaria da kaduna kamata mu gyara ba daidai bane a gari da musulmi ranar lahadi a ce kana neman abu ba za samu ba sai sai ran da suka fito tukuna da haka ba daidai ba ne ballantana musulman da ake samu ga musulmi da kan shi ba zai fita aiki ranar lahadi ba shi ma wai na koyi da arna wannan hadarin shi ya wuce ma da mutum ke tsammani domin annabi ya hana mu koyi da su addinin mu tsaye ne da kansa da haka ranar juma'a kamar muka cewa mu a wajen musulmi ta ce rana mai girma rana mai alfarma amma ba addinin aiki ranar juma'a din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar da tafi kowace rana wato khairi yawmin talat alaihi shamsu ran da kowace ranar daraja shine ranar juma'a kamar da Abu Huraira raito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa annabi ya ce a ranar juma'a ita ce ranar da aka halicci annabi Adam a ranar juma'a ranar da aka shigar da shi aljanna kenan ranar juma'a kuma a lokacin da aka fito da shi kenan daga gidan aljanna a ranar kuma ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya shi tubarsa a ranar ne kuma ranar za a tashin kiyama manzan Allah salasun yake cewa babu wata dabba a duniya kama daga saniya da akuya da raƙumi da waye gaba ɗaya face in aka ce alfijir na ranar juma'a ke to kowace za ta kasa kunne ta kasa ke ba ta da wani laka a jikinta saboda tana tsoron kada ya zama wannan rana ita ce ranar alkiyama annabi ce sai dai dan adam ne duk da shi ma ya san cewa juma'a za tashin kiyama amma za ka zama cikin gafala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ranar juma'a a wani lokaci na musamman amma bai da yawa lokacin nan annabi ya ce dan adam musulmi mumini ba zai zama yana ibada a lokacin ba ya dace da lokacin kuma ya zama yana roƙon Allah wani abu da yake so ko menene shay'an annabi ya ce fi siyaqin nakira nakira fi siyaqin abin nan fi siyaqin nafi cewa ko menene kake roƙon Allah madaukakin sarki in dai ka dace da lokacin ka sai Allah ba ka wani lamari din da haka malamai suka ce kuma lokacin da aka fi sa rai a wannan ranar juma'a din tare da magandu malamai da suka da yawa wasu kace kafin juma'a wasu kace kaza amma dai mafi rinjaye maganar malamai shine bayan sallar asar zuwa faduwar rana musamman goshin faduwar rana din malamai su karkata shi wani wani lokaci din da haka ake so musulmi sun ga sassauta lokacin rayuwarsu in juma'a ta sun ga dan wani lokaci din nan duk da za ka yi ta addu'a cikin wurin don baka ta inda ka dace ba don da ba a yanke cewa bayan la'asar ɗin ba amma an rinja da ɓangaren ne don haka wani lokaci na an sa addu'a ne kuma da da kai duka muna da bukata wajen Allah maɗaukakin saki yan wa musulmi ranar juma'a tana da falala saboda ranar juma'a ne Allah ya kammala mana addinin mu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kamar da Allah ya faɗa sayyidina Umar kuma ya faɗi wannan magana cewa Allah ya saukar da wannan aya ne ranar juma'a arafa cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wasu sabai suna murna wasu kuma suna kuka gwargwadon fahimtar kowane a wannan lokaci din da haka a wannan rana ta juma'a mai falala Allah ya shar'anta mana wasu ibadu a ciki mafi girman ibada da aka shar'anta ranar juma'a ita ce sallar juma'a din musulmi ita sallar juma'a matsayinta a musulunci shine fardu ainin ne ma'ana wani ba yi wa wani dole kowa ya je sallar juma'a in dai wannan mutum kallafi ne amma mata da yara da bawa da sauran wasu da an ba su uzuri wannan ba sai sun zo a matsayin dole dole ba amma sai in zuwa in sun ga dama manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya hana wasa da sallar juma'a inda manzon Allah yake cewa a sai da Abdullah Umar yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi cewa lalle jama'a su daina wasa da barin sallar juma'a in ko ba su daina wasa da barin sallar juma'a ba to Allah zai rufe zukatansu sannan ya mai da su kin gafalallu waɗanda ba su ambatan Allah maɗaukacin sarki wannan hadisi musulunci ya roto shi wannan hadisin kuma hawaye manzon Allah ke cewa duk mutumin da ya bar sallar juma'a bai ta sati uku sati na farko bai bai na biyu na uku bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan za a yi rufe a zuciyarsa ba zai ga gaskiya ba ba zai bin gaskiya ba zai zama mai mataccen zuciya sakamakon ya bar juma'a guda uku bai zo ba da haka yan wa musulmi mu kiyaye lalle lallan mu kula da sallar juma'a sannan yan wa musulmi ana ga cin abin da ya wajen wajibi ga musulmi a ranar juma'a shine wanka wanka dole ne kai shi ranar juma'a kuma wankan da ake ranar juma'a shine wanka irin na ibada ba wai dole wankan soso da sabulu ba sannan ya halasta dan uwa in ka zo wankan kai ka sa soso da sabulu ka wanke jikinka sanda za ka wanke jikin gaba ɗaya ka sa niyyar wankan juma'a ɗin shi ya wadatar da kai ina fatan yawa sun fahimci wani abu bayan ka murza soso da sabulu a jikinka mai waro abu abun zuba ruwa daga sama me ake ce da shi ne shawa ce kake da ita to sai ka kunna sharri sai zama da niyyar wankan juma'a din ya wadatar da kai ba sai ka canza wata alwala ba ko kuma ka ɗiba ka aje a gefe a huta ka ga wankan su dakunan ka ka wanka ko kuma ka fara wankan juma'a sannan ka sa soso da sabulu din wanda wanka biyu haɗin masa ga wankan janaba ga wankan juma'a to dole wanka guda biyu wannan shine zance mafi nagarta insha Allah ta'ala yi wankan juma'a din yi wankan janaba din haka mai haila wadda ta tsarki za ta yi wankan hailan ta ta yi wankan juma'a juma'an za ta zo masallacin juma'a da dai sauransu sannan ya uwa musulmi annabi sallallahu alaihi ke cewa duk wanda ya zo juma'a daga cikin ku to ya tabbatar da yayi wanka sannan yan uwa an so kafin ka zo masallacin juma'a kai ado ka cancaba ado ka nemi kayan ka mafiya kyawo ka sa sannan kuma ka sa turare in Allah ya sauƙaƙe maka ka tabbatar da kayi aswaki ka zo masallaci bakin ka na wari sannan dukkan wani abu da za a cuta da shi na ƙanshinsa ya zama wajibi ka nisance shi haka ɗan musulmi misali sana'a ka kifi ne ko nama ne sana'a ka ko bakanike ne ko makeri ne to ka tabbatar da ka cire wannan kayan kira ko kayan wannan ne ka sa kayan da in ka zo musulmi ba su ci da wannan abun ba sannan yawa musulmi an so in zaka ta masallaci ka taka a ƙasa ne matukar abin bai nisa ya zama da tsanani da yawa da abin nan ba ka taka daga inda kake ka tafi a ƙasa sannan an so wa musulmi kai saurin zuwa masallaci ka je da wuri salaf wasu ma daga sallar juma'a da asuba suke wucewa masallaci da haka ana so ka je ba ɓata lokaci za ka yi ba Allah ka san alkhairin za ka samu anu abin annabi yake cewa wani zai salla amma ɗan falalla da ɗan musabai da ya rasa a cikin sallarsa inda za a kwatanta mai shi sai ga kamar yi asarar iyalan shi ne gaba daya don haka yin wa musulmi ana so kai gaggawa zuwa masallaci saboda hadisi annabi ya ce wanda ya zo a sa'a ta farko za a bashi ladan sadakar raƙumi sadakar sa sadakar wani har sadakar fadi karshe kuma ya wanda ya zo a karshe bai da komai ba zai samu sadakar komai ba da haka an so san daga cin abin da aka so shine in ka zo masallaci ka zo kusa da liman kai kwari ka zama gaba gaba da liman sannan kuma in ka zo ka zama ka saurara kwarai da gaske ka zo kana surutu ana yin kuɗi ba sannan yan wa musulmi da dai sauransu daga cin abin da yake zan wajibi a cikin galiman shi kuma shine yin ba ita kun ba a cikin sallar juma'a sharaɗi ne na ingancin sallar juma'a ba za a yi sallar juma'a ba ba ba in aka yi bata inganta ba ta wannan juma'a din sannan shi liman zai zai kudu ba ne a tsaye ba a zaune ba sai dai in ka ga liman ya kudu a zaune to tsayewar ta gagare shi ne sannan abin da ake so ya bude kudu ba sa shine da godiya ga Allah madaukakin sarki da jinjina da yawa Allah madaukakin sarki musamman ya dauki kudubatul haja wanda manzon Allah kasance na shine innal hamdalillah na hamadu zuwa karshen sa amma inda zai sa wasu malai sun ce sallar shi bata ɓace ba sannan ana so mutum liman ya kambama al'amarin kuduba ya zuguguta ta ta taba zukatan mutane kuma an zo kuduba ba yi ake kamar ana taɗi ba a buɗe murya ake a magana ta daki zukatan mutane sannan kuma ana so liman hawa yau a cikin wannan kuduba tasa ya yawaita addu'a ga musulmi gaba ɗaya domin juma'a matattara ce ta musulmi matattara ce ta alkhairi ba matattara ce ta sharri ba don haka a yawaita hudu ba ga ayaita addu'a ga musulmi rayayyu da matattunsu sannan liman ya takaita hudu ba sa sannan kuma ya tsawaita sallarsa sai dai in kuma da ko wani uzuri kamar ruwa ko tsanin zafin rana wannan yanayi ya warantin ai haka din sannan wa musulmi an so kai kanka dan uwa musulmi ka karanta sotul kafi ko dai bayan asuba ko bayan azhar ko bayan la'asar kafin dai ta faɗi annabi ya ce ana so kan tasarrutul kafi domin annabi na cewa wanda kan so kafi ranar juma'a Allah zai buɗa masa makonsa gaba ɗaya ko a daka ko a littafi kanta yayi sannan an so ka yawaita addu'a kawai addu'a kawai ta gaba ɗaya saboda baka san lokacin da ka dace ba sannan kuma wani abu muhimmi dai kamata musulmi sani ranar juma'a kai ba rana ba tun daga daren juma'a ana so mu musulmi yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yawaita kana abun ma da sauki kana tafiya kan hanya ko a mashin ko a office duk zaka yi salati ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya mun salati guda daya Allah zai masa salati goma wanda ya mun salati goma Allah zai masa dari dan uwa bai kamanta a cikin wannan lamari din duk salati guda daya kuma salatin da zaka yi wanda babu tantama babu hayaniya ba sabanin malamai shine salati ibrahimi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wannan shine cikakken salati wanda manzon Allah da kan shi karanta da sabai kuma aka samu sahabi a kalla kalla wajen guda bakwai suruto mana irin wannan salatai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kai ba zai ce kai kuskure amma babu shakka in kan salatul fati za ce maka annabi zo da ita ba ina fatan fahimta in ka kawo salati a ba na za ka samu argument mafi karanci kenan amma wancan babu agimin cewa ba salatin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama in na rantsa da Allah cewa salatin Ibrahim salatin manzon Allah ne annabi ya karantar ba mu yi musu wani abu kuma zan kafara ba amma kai ba zaka rantsa kace ka rantsa da Allah salatul fati annabi ya karantar da ita ba dole zaka ce shehu tijani kawo makare ba dai ne wane ya kawo shi wannan takataka ce don haka salati Ibrahim ake so dan wa ka yawaita a cikin wuninka Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad zuwa karshen sa ina faɗakar da kai na uwa mu kula da wannan salati na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da ya rasa sallar juma'a wanda ya zo samu raka daya ya samu sallah zai ƙara guda daya wanda ya zo bai samu ko da raka daya ba sai ta ya samu to wannan raka guda hudu zai uwa mu fahimci wannan abin ka zo sallah sai ka samu raka daya sai ka cika guda daya ta zama biyu ka zo sai baka samu raka ko daya ba sai ta hiya to ba raka abi za ka yi ba raka hudu wannan ijma'in sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama اللهم آمنا في أوطاننا وأصل ذات بيننا وولاة أمورنا وادفع عنا البلاء والمحن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا رحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد